يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna biyar ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muna biyar a watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar Allah ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation Bariki GRA a garin Gumel tare da ‘yan uwa mata domin karatun Alƙur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya hore. Yau da yardar Allah za mu ci gaba da karatu ne a cikin suratu Tini. Ita kuma suratu Tini sura ce ‘yar maka wacce take da jerin giyar ayoyi guda takwas. Malam zai karanta sai mu ji mai Allah maɗaukakin sarki ke faɗi a cikinta. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mai girma da ɗaukaka ya ce wattini wa zaitun wannan wawun ɗin wawun ce da ake rantsuwa da ita wattini ina rantsuwa da attin da kuma zaitun malamai suka ce da tin da zaitun dukkaninsu itatuwa ne waɗanda suke da ‘ya'ya kuma ana amfanuwa da ‘ya'yansu zaitun sanannen bishiya ce a gare mu tin shine bai zamanto sanannen itace a gare mu ba To gurin da yake da yalwar itacen waɗannan guda biyu, shi Allah ke rantsuwa da shi. Malamai suka ce yana da alaƙa da ƙasar Filistinu. Allah yana rantsewa da garin Filistin, nan inda aka tada annabi Isa alaihi salam. Wa turi Sinin ya kuma rantse da dutsen Sinin, inda aka ba wa annabi Musa alaihi salam shi kuma tasa annabtar. kamar Allah na bin wuraren annabta ne ya rantse da su. Ya rantse da Filistin inda aka aiko annabi Isa alaihi salam, aka ba shi annabta. Lokacin da baba shi ko mahaifiyar shi ta fito inda ta haife shi, idin ta bazat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Har da yadda aka haife shi, har yadda aka ce za a ba shi littafi da komawarsa mutane da maganarsa a jariri duka wannan abin ya faru ne a wurin waɗannan itatuwan na tin da zaitun. Allah sai ya rantse da shi ishara zuwa ga addinin Kiristoci da kuma inda addinin ya faru. Turi sinin inda Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam ya ba shi attaura ya aiko shi gurin mutanensa wanda su ne Yahudawa su ma Allah na rantsuwa da addininsu da gurin da aka ba su. Sai ce wa hadal baladil amin da kuma wannan garin amintacci. gari amintacce malamai suka ce ita ce makkatal mukarrama wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila baladul amin nan da inda aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sako na karshe da addinin musulunci kenan manya manyan addinai na duniya wanda asalinsu daga sama yake asalinsu daga Allah yake kristanci yahudanci musulunci to Allah ya rantse da guraren da ya saukar da waɗannan addinai ɗin don ya nuna martabar waɗannan gurare ɗin. Inda aka ba wa annabi Isa annabta yana da martaba da daraja a gurin Allah. Inda aka ba wa annabi Musa annabta yana da daraja da martaba a wajen Allah. Haka Makka tana da daraja da martaba a gurin Allah. To waɗannan jeren giyar rantsuwar guda hudu da Allah ya mai amfani su. Menene muhimmancin rantsewar? Watti wazzaituni rantsuwa guda biyu wa tsore sinin rantsuwa ta uku wa hadhal baladil amin wannan garin mai albarka Allah ya ce na rantse da shi menene jawabin rantsuwa
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
jawabin rantsuwar Allah ya ce laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim laqad ita ma lamul lamul qasmi Kadi ita kuma ana tabbatar da zance ne da ita. Allah ya ce tabbas wallahi khalaqanal insana in ji shi Allah ya ce mun halicci mutum fi a hasani taqwimin a mafi kyawun diri mafi kyawun tsayuwa anan Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam taqwim ita ce tsayuwa da tabbatarwa da tsari madaidaici sai ce to shi ɗan adam an halicce shi a tsari mafi daidaito mafi tsayuwa mafi daidai malamai suka ce inda ɗan adam zai kalli halittar shi ina ji mun tattauna wannan matsala ma a wata shekarar ko tsakanin halittar ɗan adam da kowace irin halitta halittar da tafi daidai tafi tsari tafi tsayuwa da ita ce halitta ta ɗan adam wannan yasa aka yi wa ɗan adam kafafu guda biyu da zai tsaya a kan shi da hannuwa guda biyu, da kai a tsakiya, yatsu a jikin hannu, yatsu a jikin ƙafa, wannan yana daga cikin abin da ya ba wa ɗan adam kyawun tsayuwa. Hata ido da aka sa mana a fuska, a goshi muke kallon gaba da shi, nan ne inda ya fi ko'ina tsayuwa. Waccan shekarar lokacin da muka yi magana makamanciyar wannan na manta munasaba ɗin, amma dai na ce inda za a cire wani abu daga gun da Allah ya ajiye shi, to halitta sai ta koma wata iri. ‘yan dagwada rufe idanunki, a cire su, a dawo da su inda kunnanki yake. Idan za ki yi tafiya ya za a yi ta. Idan za a ciro kunnanki, a dawo da shi gohinki, wata irin siffa za ki bada. Wannan hannayen guda biyu da Allah ya sa mana a gefenmu, da za a ciro hannu ɗaya a sa shi a ƙirji, hannu ɗaya koma baya. Da ko a aihuwa mata da sun ba da labari ko? ɗayan wannan ya zarƙale nan ɗaya ya zarƙale nan ƙafafu a gefe da an sha aiki da haka yadda ɗan adam yake wannan shine tsarin da yafi kowanne daidai yafi kowanne tsayuwa yasa Allah ce laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim kuma da Allah zai mai da ɗan adam kamar waɗansu dabbobin madadin ƙafa biyu a ce ɗan adam ƙafa huɗu gare shi ya kika ganki da ƙafa huɗu sana'a za ku yi da cinikin takalma in kin tashi sayan takalmi madadin wannan kan biyu a ce wasu dabbobin da suke da kayuwa biyu ko kai daya ke ma a ce kanki guda biyu ne ga wannan ga wani a gefe wani irin zama za a yi yasa to wannan dirin Allah ya ce ya rantse tabbas ya halicci dan adam a mafi kyawun diri mafi kyawun halitta rantsuwar da Allah yake nan babu wata halitta da ta samu kyakkyawan diri ta samu kyakkyawar kama ta samu kyakkyawan tsaidawa game da ɗan adam duk wata dabba da ta birge ki a duniya bata kai ɗan adam ba duk wata dabba da ta ƙayatar da ki bata kai matsayin ɗan adam ba kuma kyanta da tsarinta da dirinta bai kai na ɗan adam ba kuma duk wayanta duk kaifin hankalinta ɗan adam na kama ta ya sarrafa ta yadda yake ba dila bane ɗan adam na kama shi ba aku bane ɗan adam na kama shi ya sa shi a cikin keji ya aji kanari wane ne ba abin da ɗan adam bai kamawa ya sarrafa kuma sannan malamai suke cewa hatta wannan ɗan yatsan na gefen hannu yana daga cikin kyandiri da Allah maɗaukakin sarki yawa ɗan adam wata il ba dan babu wannan ɗan yatsan ba ko ba dan da wannan ɗan yatsan ba da duk ayyukan da ɗan adam ke yi da ba zai iya yi ba inda gwada sulfe kuma ki cire wannan ɗan yatsan ki kama taɓarya ki ga yadda za ta kamu in za ki yi surfe a ce babu wani ɗan yatsa babban ɗan yatsa an gundule wani irin riko za ki yi wa taɓarya ki yi surfe da ita har ki cisa hatsi ya fidda dusa ki fitar da dusar ki ɗauke hatsin za ki yi amfani da shi ashe kenan komai a jikin ɗan adam Allah ya ajiye shi daidai gwargwadon yadda zai wa ɗan adam aiki laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim to ba wannan bane kuma mai muhimmanci a cikin rantsuwar idan ka mutunta kanka kana da mutunci in kin tozarta kanki rantsuwar da Allah ita ce dalilin waɗannan rantsuwar thumma radadnahu Allah ce sannan sai muka mai da shi dan adam din asfala safilina mafi kaskancin masu kaskantuwa a ilan nari duk da wannan kyan halittar da Allah ya miki da wannan kyan dirin da ya miki in baki ba Allah ba baki aiki da alkur'ani ba baki aiki da hadisi ba da wannan kyan fuskar da kyan diri da kyan kafafuwa da kyan yatsu da komai haka Allah zai caci kayan shi gaba ɗaya ya sa a wuta ya ƙona shi haka wasu malaman suka ce ilan nari ai thumma ba'da hadal husni wan nadara da wannan kyan da kwarjini masiruhu ilan nari ƙarshe makomar dan adam ta iya kasancewa wuta ce in bai bi Allah ba in lam yuti illaha wa yattabi'ir rasula in bai bi Allah ba bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba don haka kenan babban dalilin da ya sa Allah ya yi waɗannan rantsuwar guda uku ko guda hudu ba don ya gaya miki ya halice ki da kyau ba ba don ya gaya miki ya miki kyakkyawan diri ba a'a ya rantse ne da duk wani addini da ake da shi a duniya da guraren da aka saukar da wannan addinan duk alfarmar halitta da nawa ɗan adam idan bai mun biyayya ba idan bai yarda da manzona ba babu abin da zai hana na kone wannan halitta da sun marada da nahu asfala safilina asfala safilin wasu malaman sun fassara da cewa tsufa shi ake nufi da asfala safilin amma malaman tafsir ba su yarda da wannan ba saboda ba wani dan adam da baya tsufa kuma dan adam Allah na iya jarraba shi masu imani suna iya tsufa su samu shiruttu su samu mantuwa ba shi Allah ke nufi ba in an ce mahaddata Qur'ani ana iya samun mahaddata Qur'ani su yi girma su yi shekaru kuma ya zamanto suna shirubtu din ba shi haka Allah ke nufi ba a'a asfala safilina mafi kaskancin da za a wa dan adam shine a ce ya wayi gare na wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya tsare mu na'am
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
Na'am, Allah madaukakin sarki ya ce, Duk wani ɗan adam da kyan halittar shi za a ƙona shi cikin wutar jahannama, idan bai bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba. Shi yasa ya ce, To, wanda ba za a ƙona ba, illal ladina amanu, face waɗanda suka yi imani. Wa amilu salihati suka yi ayyuka na ƙwarai. Jawabin rantsuwar Allah madaukakin sarki ya rantse kyan halittar ki ba za a lalata ta ba. ba za a ƙona ta ba in kin yi imani. Wa amilu salihat kin bi kyawawan ayyuka cikin imani. Mun yi ƙoƙarin bayani a tsawon bayan Ramadana menene ayyukan imani, menene imani, ya tauhidi yake, ya ake kaɗaita Allah, menene idan an yi an yi shirka, menene aka saɓa wa karantarwar Allah, menene aka saɓa wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. so wacce ta kiyaye haƙoƙin Allah ta yi imani da shi ta tsare masa martabar shi ta mai halitta ta tsare mashi sunoni shi suna sunayen shi ta tsare masa siffofin shi ta tsare ayyukan Allah madaukakin sarki ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sunna in dai ta inganta aka ce manzon Allah ya faɗa ta yadda sune cikin allazina amanu wa amilus salihat suka yi ayyuka nagari a'malus salihat sune ayyukan da Allah ya yi umarni ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kuma aka yi su da ikhlasi kuma aka yi su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sallah guda biyar ita ce ibada da muka fi kowace yi ma Allah ko ya ake zama wannan sallar ta zamanto nagartacciya na'am ba muna sallah ba ko bakwai na ana yi to da ake sallah ta zama to nagartacciya wato matsala kamar mun dan yi risa ne da kufa in kuna magana ai kun daga murya sosai kun yi kamar ihu wanda tana magana in ta dace da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar an samu daya rukunin guda biyu ne na'am sai an sa ikhlasi wannan sallolin da muke guda biyar ba sa zama nagartattu sai duk lokacin da za mu yi sallah mun yadda wannan sallar don girman Allah da ganin Allah za mu yi ta. ba ma buƙatar wani ya san muna yi ko don wani za mu yi ko don an tilasta mu kawai don yardar Allah za mu yi sannan mu yi sallar irin yadda manzon Allah ya yi ta tun daga kabbarar harama har zuwa sallama wannan ita ce sallar za ta zamanto na gari haka wannan azumi ina kyauta zaton kaso mafi yawa na waɗannan da muke cikin masallaci da azumi a bakunanmu to azumin mu ba zai zama na gari ba har sai ya zamanto dan girman Allah nake yin shi shi yasa ma yace asomu li wa ana ajizi bi sannan azumin an bi dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba gulma kamar yadda ya bada labari wanda bai bar gulma ba da zantuttukan ƙarya Allah baya buƙatar azumi mun kaucewa gulma mun kaucewa yi da mutane mun kaucewa fada mun kaucewa gori mun kauce ma hayaniya, mun kauce wa abubuwan da suke na asha, sannan aikin azumin mu zai. Sannan an fara ni lokacin suhur, an ƙare shi a lokacin da aka sha ruwa. Suhur irin na manzon Allah, buɗe baki irin na manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan azumin mu ya zamanto me, ya zamanto na gari. To inda za mu ɗauki dukkanin ayyukan ibada mu mu ɗora su a wannan sikeli. Amanu wa amilu salihati. sai Allah ya ce falahum ajrun ghairu mamnun to masu wannan suna da sakamako falahum ajrun akwai sakamako a gare su ghairu mamnunin ay ghairu maqtu'in suna da lada ladan da baya yankewa ghairu maqtu'in ghairu mahsubin ghairu manqusin ladan da ba a yanke shi ba a rage shi ba a lissafa shi. In dai mutum ya yi rayuwar imani da ayyuka na ƙwarai, ladan da Allah yake ba mutum wani lokacin ko ƙididdigarsa ba a yi, ba wanda zai iya ƙididdigewa. Da haka da za ki yi rayuwa mai kyau, da imani mai kyau, kuma ki koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a wannan tsarin. To kina da wani lada da Allah maɗaukakin sarki kaɗai ya san shi. Kuma wata idan Allah ya so har bayan rasuwarki wannan ladan ba zai yanke miki ba. ine falahum ajrun ghairu mamnun bayan duk wannan rantsuwa da Allah ya yi da bayanin wanda in sun saba masa za su tafi gidan wuta wanda suka masa biyayya za su tafi gidan aljanna sai Allah ya tambaya a gare mu فما يكذبك بعد بالدين Allah ya ce fama yukazzibuka me yake sa ka ƙaryatawa ba'adu a bayan waɗannan jawaban da na ma inji Allah bayan na gaya maka cewa wanda suka saba mun zan ƙona su, wanda suka mun biyayya zan ba su lada da ba zai yanke ba, fama yi kaddibuka. To yanzu me yake sawa ka ƙaryata Allah maɗaukakin sarki? Yanzu kamar in na meka tambaya zuwa gare ku, menene takamar ku na saban Allah maɗaukakin sarki? Wata kalmar da tambayar haka. Me kuka taka kuke saba wa Allah maɗaukakin sarki? Ine fama yukadhibuka ba'du biddin addin ana me yake nufi maliki yawmiddin fama yukadhibuka ba'du biddin menene addini duk kamar matsorata na kika ce ranar tashin alkiyama? A'a. Har an safa na baku? Na? Wanda za a yi. Menene wanda za a yi? Menene fassarar maliki yau din? Mamallakin ranar sakamako. fama yukadhibuka ba'du biddini Ina dalilin da yasa na jawo muku waccan ayar dan ku ansa wannan ayar da waccan ayar tafsirul qur'ani bil qur'an ko maliki yawmiddini addini fama yukadhibuka ba'du biddini nan ma addini can kun ce ranar sakamako ko? Yaumi ita ce rana ko? Addin sakamako. To, fama yi kadhibuka ba'adu biddini. Yakin ɗaga murya. wata ta gaya mu abin da ta ce wala ban ji ba wai me yasa kake kare ta ranar sakamako
wace kenan a ciki wannan kenan ko wacan fama yukazzibuka me yake sa ka ƙaryatawa ba'adu yanzu ko har zuwa yanzu ita ce kalmar ba'adu a larabci ma aftartu ba'adu har yanzu ban buɗe bakina ba saboda mai lokacin buɗe bakin bai yi ba fama yukazzibuka ba'adu har zuwa yanzu me zai sa ka ƙaryata biddini da sakamako ba ranar sakamako ba addini shine sakamako jaza'i abin da kai ai maka to yanzu Allah ya gaya miki idan kin ƙaryata baki mai abin da yake so ba zai wulakanta ki ya kona ki a wutar jahannama in kin yi daidai zai baki sakamako wanda yake baya yankewa yace dan haka me takamar ku da za ku ƙaryata wannan sakamakon na Allah madaukakin sarki ba ku yadda ba kenan abin da kuka yi Allah zai muku shine abin da aya take faɗa fa ma yukadzibuka ba'du biddini me yake sawa ku ƙaryata sakamakon Allah ba ku yadda ba kenan ba ku yadda ba in kun saba wa Allah zai kama ku kun yi hiru dai ba ku yadda ba in kun saba ma Allah zai kama ku ba ku yadda ba in an yi daidai Allah zai bada lada To waɗanda ba su yadda ba shi da Allah yake tambayar su, fa ma yukadzibuka ba'du biddin. Kai ɗan adam me ya takamarka na ƙaryata wannan sakamakon na Allah madaukakin sarki. Sai ce alaysa Allah.
alaysa Allahu bi ahkamil hakimin Na'am da Allah madaukakin sarki yayi wannan tambayar. Kamar malamin Ibnu Kathir sai yake cewa waccan ayar zan ɗauko bayanin da ya faɗa sai mu haɗa ta da wannan. Ai bil jaza'i fil mi'ad fama yukadhibuka ba'du biddin me yasa kake karyata sakamakon da za a yi in an koma ranar gobe alkiyama wa qad alimta albada'ata wa arafta anna man qadara 'ala albada'a fa huwa alqadiru 'ala arraj'ati bi tariq alawda yace me yasa zaka karyata sakamako a ranar gobe alkiyama alhali ka san a tashin farko Allah ne ya samar da kai tun da ka yadda Allah ne ya halicce ka, to ashe kana da yaƙinin da ya ce zai dawo da kai dole zai dawo da kai. Don farawa shi ya fi halitta, shi ya fi wahala a kan maimaitawa. Don haka Allah yana da iko ya maido da mu a ranar gobe alkiyama. Fa ayu shay'in ya hamiluka ala takdhibi bil mi'ad. Don haka me zai sa ka ƙaryata komawarka zuwa ga Allah domin karɓar sakamako. wa qad arafta hada alhali ka san Allah shine ya fari halitta yake maimaita halittar ya matar da halittar kuma yace zai tashi halittar alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ashe ba Allah bane mafi kwarewar masu yin hukunci mafi kwarewar masu tsara tsarurruka duk duniya ba wanda ya kai Allah iya hukunci ba wanda ya kai Allah iya tsari don haka a gwanintar hukuncin Allah babu yadda za a yi ki daidai a sa ki a san waɗanda ba su yi daidai ba. A gwanintar Allah maɗaukakin sarki babu yadda za a yi ki ba daidai ba a sa ki san wanda suka yi daidai Allah ba zai taɓa wannan kuskuren ba. A duniya ne ake baki jarabawa ba. A kafe kawai yake ga sunan ki na biyu. Sai an dauki ita dai wala ba mai wannan jarabawar ba. Da ke da ƴan aji he kuke mamaki ya haka aka ta faru. A littafin Allah haka ba za ta taɓa faruwa ba. In kin yi daidai daidai za ki gani. In kin yi ba daidai ba, ba daidai za ki gani ba. Allah bai taɓa yin hukunci ba, an bi hukuncin an gano akwai kuskure. Barantana a yi afil, barantana a tafi kotun ƙara, barantana ɗaukaka ƙara, barantana a tafi kotun koli, babu. Hukuncin Allah shi ne na farko, shi ne na ƙarshe. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Na'am.
bismillahir rahmanir rahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Na'am. Wannan ita ce kuma sura ta gaba a jerin giyar surorin Alƙur'ani. Wa za ta ɗaga hannu? Wa za ta ɗaga hannu? Tambaya zai. Na'am. Wannan sura ta nawa ce? Ai tambayar ta wadda ta ɗaga ce kafin in tambaya. Bayan na tambaya kuma tambayar ta yi laushi. Yanzu mun koma free. Sura ta nawa ce? Tasa'in da tasa'in da shida. Wannan ita ce sura ta tasa'in da shida a jerin giyar surorin Alƙur'ani. Ayoyinta nawa? Ayoyinta goma sha tara. Wannan ayoyin da malam ya fara karantawa duk duniya su ne Alƙur'ani na farko da ya fara zuwa ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Saƙon farko ayoyin farko waɗannan duk duniya su Allah madaukakin sarki ya fara saukarwa yasa ibnu kasir yace awwalu shay'in nazala min alquran hadhihi alayatul karimatul mubarakat abin da ya fara zuwa duniya na alqurani waɗannan ayoyi ne masu daraja masu albarka masu tarin lada wa hunna awwalu rahmatul rahimallahu biha alibad su ne farkon jinƙan da Allah ya turo ma duniya a bayan dukun dajirci a dajirci ya maimaita. Wa awwalu ni'matin an'ama Allahu biha alaihi ita ce farkon ni'imar shi. Wa fiha tanbihu ala ibtida'i khalqil insani min alaqa. A cikin wannan ayoyin Allah ya tunasar da mu farkon halittar dan adam daga alaka ita ce gudan jini. wa anna min karamihi ta'ala an allama al-insana ma lam ya'lam daga cikin alfarmar da Allah yawa dan adam shine ya karantar da shi abin da bai sani ba fa sharrafahu wa karramahu bil ilmi da wannan ayoyin da kuma ni'imar ubangiji Allah ya fifita dan adam ta hanyar me ta hanyar ilimi ya kuma bashi daraja har yanzu a cikin mu waɗanda suke da ilimi da koyan ilimi da bin ilimi za mu ga suna da daraja suna da martaba wa huwa alqadaru alladhi imtaza bihi abul baraka abul bariya adamu ala malaika shi wannan ilimin da shi Allah ya fifita annabi adam akan malaiku wal ilmu taratan yakunu wani lokacin ilimi kan iya kasancewa fil azhani a cikin kwakwalwa wa taratan yakunu fil lisani wani lokacin ilimi kan iya kasancewa akan kwaɗan harshe bayani da za a yi wataratan yakunu fil kitabati bil banani wani lokacin kuma ilimi kan iya kasancewa da abin da za a rubuta da ƴan yasu kamar ma yana gaya mana hanya uku ce ake samun ilimi akwai ilimin da kwakwalwa ke zuwa ya zauna kwakwalwa ce take nuna akwai ilimin a ciki yanzu lokacin da bakanike ke gyara ko mai kira ko ke da kike girki ko ke da kike suya waɗannan ilimin daga kwakwalwar ki yake zuwa fa kawai kina zartar da shi ba faɗa ba ki ilimin yana nan a kwakwalwar ki a zaune wani lokacin ana gane akwai ilimi lokacin da nake furta maganganu a nan ilimin ke nunuwa wani ilimin shi kuma akan iya gane shi ne ta hanyar abin da ɗan adam ya rubuta da rubutu yaktaratan yakunu fil kitabati bul barani shine ma yace kenan ilimi akwai zihniyun lafziyun rasmiyun zihniyun kwakwalwa lafziyun lafazi rasmiyun wanda aka rubuta war rasmi yastalzimuha min ghairi aqsin duk abin da za a rubuta to ya hado da waɗancan guda biyu ba yadda za a yi rubuta abu yake san shi a kwakwalwarki babu yadda za a yi ki rubuta abu sai kin san kina iya yin bayanin sa ko da ba ki da karfin bayani da harshe amma dai za ki iya faɗar me kike rubutawa don haka sai Allah ya tunasar da dan adam wannan ni'imar wahayi da kuma yadda zai rike ni'imar ubangiji sai ya ce masa ikra bismi rabbika alladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka mai halitta alladhi khalaq wanda ya halitta su kuma ayoyin an saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da muka sha ta faɗa a nan guraren tare da ku cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan shiga kogo yana wa Allah bauta yana tunani halin da duniya ta koma an gurɓace shaye-shaye caca zinace-zinace ƙwace fikon ƙarfi zalunci bautar gumaka babu wani abu na alkhairi amma kuma babu wahayi babu sako a gurinsa bai san ubangiji ba bai san waye ubangiji ba babu littafin da zai karanta ballantana ya ga abin da ya dace da haka in yaje kawai tunani yake ina mafita ina za a samu yadda za a bauta ma Allah yayi shekara ta 38 yayi ta 39 yayi ta 40 a shekara ta 40 a irin wannan watan yana cikin wannan kogon kawai sai ya ga wata halitta ta fito a gaban shi shine mala'ika Jibril yana zuwa kawai manzo Allah ya ganshi a firgice yana ganin sai firgice miki to yayi girman da ba zai iya gudu ba in gudu zai kawai ya rufe gabansa sai ya ce masa ikra sai ya ce ma ana biqari ni ba na karatu ya ce ina faɗin wannan kawai ya takumo ni ya matso jikina ya ce sai da ni gaba ɗaya duk ƙarfina ya ƙare na gaji sai ya sake ni ya ce karanta ya ce ma ana biqari ni ba mai karatu ba ne ba ya ce ya sake mu matsa ta biyu ya sake yin ta uku ya ce sai da na ji gaba ɗaya na galabaita sai ce masa ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq waɗannan ayoyin guda biyar aka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ikra karanta ya zaki karatu ko neman ilimi bismi rabbika alladhi khalaq da sunan ubangijinki ko ubangijinka mai halitta wannan kamar Allah ya bamu formula din mai neman ilimi ya sa ikhlasi duk mai neman ilimi ya yi domin Allah maɗaukakin sarki. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq da sunan Allah. Shi yasa za mu samu ɗabi'ar musulmi ce galibi abubuwan da mutum zai yakan ce bismillahir rahmanir rahim. Ko a kawo ta a dunkule ko a yanke ta. Za shi ga masallaci bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Zaki ci abinci bismillahi. Zaki zauna bismillahi zaki fita daga masallaci bismillahi galibin abubuwan musulmi akwai ambaton Allah ko bismillahir rahmanir rahim gaba daya ko bismillahi iyaka haka din to wannan karantarwa ce in ana neman albarka to akan ambaci Allah cikin komai ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ya halicci dan adam ya ya halicci dan adam din sai ce khalaqal insana min alaqin ya halicci mutum ne min alaƙin daga ɗigon jini da yake makalewa a cikin mahaifa. Surar da mala ya karanta ji a tarawi, wala ƙari khalaƙanar insana.
Wala ƙari khalaƙanar insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Allah ce wa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan sai muka sanya shi dan adam din nutfa ne digon mani abinda mahaifi ke fitarwa da mahaifiya a dauki wani a cikin na mahaifi a dauki wani a cikin na mahaifa sai Allah ya hada wani ne nutfa lokacin da za a hada su a kai su gun da za a ajje su in Allah yake kiransa qararin makin ko thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin a wani guri Allah ya ce tabbatacce amintacce in Allah ya ɗauka ya kai ya aji babu wata fasaha da za a iya yi ta ɗauko wannan abin in ba amincewar Allah maɗaukakin sarki ba ne. To maji ana wani nufatan fi ƙararin baki. Sai ce sun makalaka na nufata alaka. Wannan ɗigon maniyin Allah ya ce sai mu juya shi sai ya koma jini. Ine khalaqana al-insana ko khalaqal insana min alaqin ثم خلقنا النطفة علقة حديث من الله يبين منا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة waccan nutsufa da Allah faɗa ce to sai ta yi kwana arba'in ana kallon shi ga ƙwan mahaifiya ga ruwan namiji yana nan a cikin mahaifa sai ya yi kwana arba'in a wannan kamar yana ɗan juyawa a hankali a hankali lokacin da zai yi kwana arba'in ya bar siffar ta abin da aka sani na kwambace da ruwan namiji sai ya koma ana kallonsa kalar jini za a gani a wannan kalar jinin kuma a wani guri a jikin mahaifa za a gani ya liƙe shi bai faɗo ba kuma ba reto yake ba ni ne Allah ya kira shi da alaka dan gurin da ya samu ya bande ni ne alaka kamar yadda ake rataye riga a ɗaki to haka ake rataye abin halitta a cikin mahaifa ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة wannan digon jinin sannu a hankali sai Allah ya jiwa sai ya koma gudan nama gudan nama shine ta yadda da daidai lokacin bayan arba'in ta biyu za a buɗe mahaifa a ɗauko za a ga yayi kama da tsokar nama kuma idan an soya ta an gyara ba ta ba a mata tauna ɗaya ba inda ake kiransa mudghah thumma khalaqana al'alaqata mudghah فخلقنا المضغة عظاما wannan digon tsokar ko wannan tsokar guda ɗaya Allah ce da ita ne nake samar da kasusuwa da jijiyoyi da komai fa khalaqana al-mudghata idama fa kasawna al-idama lahman shi wannan kashin da aka fitar a jiki sai Allah ya ce wannan kasusuwan sai in sake kawo wata tsokan naman sai ta rufe wannan kashin yasa an bi kowace in ta daga hannunta za ta ga tana da kasusuwa a ciki amma za ta nuna muka hinta saboda Allah ya kawo fata da nama ya sake lullube wannan kashi din shine fakasauna al'idama lahaman ko fakasuma khalaqana an-nutfata alaqatan fakhalaqana al-alaqata idaman ko fakasauna al'idama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar yana nan yana nan sai Allah ya ce sai mu farar da shi mu ganta wata halitta ce ta daban sabanin wancan ruwan da aka dauko sai mu ga wata halitta ce ta daban Allah madaukakin sarki ya kawo sai ce fatabarakallahu albarkar Allah ta cika ahsanul khaliqina mafi kwarewar masu yin halitta banda Allah babu wanda sai irin wannan abin in ma an kwaikwaya to sai da kwaikwaya daga halittar Allah madaukakin sarki nan to sai tunasar da mu duka wancan abin sai Allah ya dauko ɗaya daga cikin su yace khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram kai karatu amma fa ubangijinka Allah madaukakin sarki shine mai rufi ina mai mafi daraja wa rabbukal akram allazi allama bil qalam ubangijin da yake ilmantar da mutum ta hanyar alƙalami rubutu babu yadda za a yi mai rubutu da wanda baya rubutu su yi daidai yanzu ba bayani muke ba na ga ɗaiɗaiku daga cikin ku akwai biro da takarda inda za mu dawo sati mai zuwa in yi tambaya ba kowa ba ce kwakwalwarta za ta dawo mata da abin da muka faɗa amma wanda yake jotin yana rubutawa wannan duk bayan shekaru in yana so ya tuno abin da aka ce ko da an manta zai ɗauko biro da takarda ya duba wannan ita ce sirrin da Allah yake nufi da allama da insana ko allazi allama bil kalam mai rubutu wallahi baya daidai da wanda baya rubutu ko a gidanki da kina rubutu da rayuwarki ba irin wannan bace ba sau nawa ne kwakwalwarki za ta ɗarsa miki wani tunani da an yi kaza da an yi kaza wata il'a iya samu a duniya wallahi irin wani tunanin da ya samar da shi har satellite da muke kallo yanzu wani ne ya ce da za a iya samun kaza a harba kaza ya je guri kaza za a iya samu kawai tunani ne ya rubuta ya aji da aka ba a karanta sai aka ga to za a fassara wannan tunanin ya dawo daidai da daidai har rayuwar da muke yanzu kirkirarriyar fasaha artificial intelligence wani ne yana zaune sun ci abinci a restaurant kawai sai yake cewa ina ma za a samu ranar da dan adam yana zaune kawai a ce na'ura ce za ta mai komai na rayuwa tun daga wannan lokacin aka fara tunanin ya za a yi komai na rayuwa na'ura ta samar da shi ba dan adam zai yi ba yanzu ya zo muna da wata fasaha duk abin da kike so ki tambaya a duniya kawai a ji a kwamfutar ki ko a wayar ki zaki tambaya za a baki wannan tunani na dan adam da rubuta bayanan in dai kin ajiye bayanin to wani zai yi kokarin fassara wannan bayanan da kika aji to matsalar mu ba ma rubutu shine abin da ya bai da mu baya ibn al-jawzi yana da littafi saidul khatir duk abin da kwakwalwarsa ta ɗarsa masa sai ya rubuta ko ya yi aiki da shi ko na bayansa za su yi aiki da shi Allah ya sa mu dace da haka alƙalami ko biro wallahi rahin rike shi akwai matsala na tabbatar da mun kusa ɗari a wani sallaci da ba ba nawa ne masu biro su daga mu gani wanda suke rubutu ku daga ma ko tsaro kuke to ga mai recording a kai maka rubutu da shi aji ga biyu ga uku ga hudu ga biyar ga shida ga bakwai ga takwas ga tara ga goma ga sha ɗaya sha biyu sha uku amma sha Allah kun yawa Allah ya sa albarka da ba ku wuce ba kaɗan da na sa kyauta da kuka wuce kuma Allah ya sa albarka ta fi kyautar aiko alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam Allah da ya sanar da dan adam abinda da din dan adam bai sani ba shine sunna ce ta ubangiji idan zaki tsarkake niyya in dai zaki rubutu in zaki karatu wallahi sai kin gano abinda da can baki sani ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wani asari da Ibn Kathir ya kawo yana cewa magabata suna cewa kayyudul ilma bil kitaba ku yi wa ilimi da baibayi ta hanyar rubutu duk abin da kika sani in baki so ya gudu to ai masa da baibayi da Allah yanzu idan kika je kika so tattabara in baki so ta gudu ya kike mata ba ana kama fiffiken ta bane a datsi in aka sayo akuya mai gudu an ga za ta gudu ba ana mata da baibayi ba a sa kafarta a daure me yasa aka yi wannan saboda kar ta gudu ta koma inda aka kawo ta to idan aka baki ilimi bakiya so ya gudu ya dawo wajen wanda ya bada dauki biro da takarda rubuta shi anan ne ake tsare ilimi din wannan shine ma'anar kayyudul ilma bil kitaba wa fihi aidan ibnu kasir ya sake kawo ta magana yace man amila bima alima razaqahu Allah ilma ma lam yakun ya'lam man amila bima alima wanda duk yayi aiki da abin da ya koya wata ka'ida har yau wanda duk yayi aiki da abin da ya koya razaqahu Allah Allah zai azurta shi ilma ma lam yakun ya'lam ilimin abin da da bai sani ba wallahi duk wacce take so ta tara ilimi shine idan an zo makaranta an yi karatu tana jin wannan karatun ta koma gida ta dabbaka shi to ta samu karatu ta samu ilimi amma in kika je kika ce masha Allah Allahu akbar Allahu akbar shikenan ya sami Allahu liman hamidahu ba abin da za a yi amma idan kika dabbaka wannan karatun to sai Allah ya kara miki baiwar wani abin da muke sani ba shi yasa aka ce Imam al-Bukhari lokacin da ya rubuta Sahihul Bukhari duk hadisi da ya zo, to sai ya yi aiki da hadisin kafin ya rubuta shi. Kar bai rubuta wa duniya abin da bai yi aiki ba Allah ya cire albarka a ciki. An ce da ya samu hadisin ‘yan tabawa ne, ya kasa rubuta hadisin har sai da ya tara kuɗi da kwabo da kwandala ya sai bawa ya ‘yan tahi sannan ya rubuta shi. Saboda a samu ilimin abin da za mu karanta. Zai je na na maimaita kissar Abdullahi dan Mas'ud da matar shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku yi sadaka mata na gan ku kuna da yawa a wutar jahannama. Me zai hana ku ga wutar jahannama? Yace akwai yawan sadaka a ciki. Tana zuwa gida ta cire gwalagwalanta, ta cire sarkokinta, ta cire wane ne, ta fito za ta bada sadaka. Rikici da ita da miji kuma akan yi za a bawa. Da Allah da muka koma gida a jiya. Wace ce ta yi sadaka? Mu ɗauke bariya bace insha Allah. Mutum ne suka yi sadaka da suka koma gida. a saboda ka ji wannan hadisin a kin yi ne saboda ramadan ko kuma kin yi ne saboda kin ji wannan hadisin na okay ba daga hannu kika yi ba ba ko daya to daga cikin sanya samun ilimi shine duk abin da kika ji an faɗa a makaranta ki aikata shi kuma dama dalilin fa yin karatunmu na mata wallahi saboda mata su dage su canja rayuwarsu haka na gaya muku ko lokacin da muna karatun aure nace ni wallahi imani na da akida ta zamu iya canjawa kuma muna faɗa ne dan a canja to in dai ba a aikata ba to ba za a iya canjawa ba in ba a canja ba kuma Allah ba zai miki shi ba da ƙarin abin da baki sani ba wallahi da haka in kika ji an yi magana akan sadaka yi kokari ki sadaka wata ilkina fita daga masallaci naira ki 300 an kwadaitar akan masu cutar da dukiyarsu allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal afina anin nas وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء وأرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم yana guda jiya ga dara ki ɗari uku ga wata tsohuwa ko ga wani tsoho ko ga wani mabukaci ba mabaraci ba nake nufi wani lokacin mabarata ɗan damfara ne wani lokacin ‘yan mabarata marasa godiyar Allah ne, amma dai mai bukata sai ki raba ajihunki, ɗari uku ce, ba hi ɗari ɗaya, ki riƙe ɗari biyu. In kina da ƙarfin imani, ba hi biyu, ki riƙe ɗaya. Wataƙil kafin ki je gida wallahi za ki ga canji. Ba a samun abin da yake wajen Ubangiji sai an yadda na wajen Ubangijin shi ne ya fi daraja. Wallahi zan baki wani sirru. a wannan maganar da muke shine in kika buga na mata faɗarta nake ji kika buga kika buga kika nemi kuɗi kika rasa dubin ki ɗaya ba da ita yanzu baki da me baki da komai ko to za ta kira ƴan uwanta su dawo in kin nemi inda kuɗi yake kin rasa to aiki naki in kika aiki naki wallahi zai kira sauran ki su dawo kuma kwar a gwada a yi da gaske. Na sha faɗa abin da ya sa muke yi ba ma ganin daidai gwadawa miki. A hudu ba na ba da labari, man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Akwai wani bawan Allah da aka yi shi kawai tsakaninsa ne da Ubangiji. In ya je ya ɗauko albashi kafin ya zo gida duka albashinsa zai rabar da shi. Kuma yana da mata yana da 'ya'ya. Ko yana da mace yana da 'ya'ya. Amma duka albashin zai rabar da shi. ya za a yi kenan yana zuwa gida yana ɗaga filan shi zai ga irin albashinsa idan dubu ɗari ne ya bada dubu ɗari zai ga dubu ɗarinsa a ƙarƙashin fulo wani ita ce zan ɗauka ya ce fa ne da ita ana nan ana nan yau da gobe ɗan sai ya sa masa ido sai lura dirin da babansa ya ɗauko albahin rabar waki amma kuma bai taɓa ganin wani abu ya tsaya a gidansu ba sai ke tambayar baban ni baba kullum ina ga kana ba da albahinka amma kuma kullum da kana ce fa ne sai ya ce Allah ne ya ce man zalla ne ya quridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim haka yake na'am wani ne zai ba Allah madaukakin sarki rance Allah ya ruba masa wannan abin da ya bada yace ni na sani na yadda wallahi Allah ba zai yaudare mu ba in yace a bada wallahi zai bada da haka idan na bada ina zuwa gida ran da na zo gida ina daga fulo wallahi sai daga adadin kuɗin da na bada shi na gani a ƙarƙashin fulo yace to tun daga wannan ranar zan bada ina da yaƙini ina zuwa gida zan gani a ƙarƙashin fulo yace kuma ba taɓa samun kuskure ba wallahi sai da yace masha Allah ima da wata yi da ya ɗauko albahi sai ya raba kuɗi ya ƙare kakat ya koma gida daga ƙarƙashin fulo sai ga zero sai ga ba komai ya ce to wani da ina ji farko ne bara mu jira na biyu ha wata na biyu ya bada ya zo ƙarƙashin fulo ba komai wata na uku ya zo ƙarƙashin fulo ba komai sai haƙurinsa ya ƙare sai ya samu mahaifinsa ya ce ni wallahi ba kawai wata uku ina bada albashi amma ban taɓa samun komai ba sai ya ce matsalar kai gwadawa kai bara ka gwada ka gani za a yi ko bara ya ce kuma Allah ba a gwada shi in za ka yi ka yi da gaske yanzu da na ce miki in kina da dubu ɗaya ki aike ta to kar ki ce bara an gwada an gani ko gaskiya ne wala ba ta dawowa amma da kika ɗauka zuciya ɗaya in an ba wa Allah wallahi Allah yana dawo da shi in kika bada wallahi sai ta dawo da shi mun yi labarin mutumin da yake bin bashi shi misali muƙaddara a kuɗin Najeriya ana bin sa naira miliyan talatin shi kuma yana bin wani naira dubu ɗari uku. Wannan mutumin da yake bi dubu ɗari uku aminin shi, sukan haɗu su tattauna harkokin addini, su yi mu'amala, su ƙari da juna. Ya ce da lokacin biya yi wannan mutumin bai da kuɗi sai ya daina haɗuwa da shi. Ya daina zuwa gurinsa, sun daina sallah a masallaci ɗaya, sun daina haɗuwa a wajen karatu. Saboda mai wancan mutumin yana zagaye masa yana jin kunyar sa haɗu bai da kuɗi. sai ce wannan mutumin yana guduna ne saboda bai abin da zai bani bashi in na yafe masa ina ganin za mu dawo mu yi mu'amala mu fahimci juna mu kare da junan shi ya ce kawai na ɗauki lambar waya ƙirƙirƙir landline ya buga waya ce wa da ya ce eh kuɗi da nake bin ka naira dubu ɗari uku na yafe maka kawai ya ajiye layin waya yana ajiye layin wayar kawai mahaitarsa ta kira mai bin sa naira miliyan talatin ya ce wa da naira miliyan talatin da nake bin ka na yafe naira miliyan goma a ciki ya ce wallahi bai taɓa yi ba saboda yana tunanin za a dawo masa ko za a yafe masa ko wani abu kawai ya yafe ɗari uku don girman Allah shi kuma sakamakon da Allah ya masa sai ya sa a yafe masa naira miliyan goma da dubu ɗari uku da miliyan goma ce ce tafi da ya aje ɗari uku za ta haifi miliyan goma ba lallai bane in ba Allah maɗaukakin sarki su ba da haka idan muna mu'amalantar Allah mu'amalance shi da imani mu'amalance shi da gaske kuma duk karatu don girman Allah idan kun ji mun faɗa a hadisi ko mun faɗa a ayar alkur'ani wallahi muna faɗa ne don a yi aiki da shi ba muna faɗa ba ne don tarihi ba muna faɗa ba ne kawai don a yi kabara Allahu akbar ko don a ganki kina zuwa makaranta kina komawa a'a don ku aikata in an ce iyaye kuwa iyaye in an ce mahaifiya kuwa mahaifiya in an ce mazaje kuwa mazajen ku in an ce ƴaƴa kuwa ƴaƴan ku in an ce makwabta kuwa makwabtan ku in an ce mu'amala ku yi mu'amala mai kyau in an ce takawa ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wannan shine abin da ake nufi ibn kasir yace duk wanda yayi aiki da abin da ya koya alƙawari ne sai Allah ya sake ilmantar da shi wani ilimi shine albarkar ilimi Allah madaukakin sarki ya samu dace kalla كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى na'am Allah madaukakin sarki bayan ya faɗi wannan ayar sai kuma ya kawo wani abu da ya faru ga siffar dan adam gabaki ɗayan sai yace kalla yace bal innal insana shi mutum la yatgha yakan yi dagawa ya wuce gona da iri me yake jawo dan adam yayi girman kai me yake jawo dan adam yayi alfahari an ra'ahu staghna saboda yana ganin shi ya wadatu galibi dan adam idan Allah ya bashi dukiya ya hure masa duniya kaɗan ne ba sa girman kai wannan Allah na magana akan wani mutum ne na daban Abu Jahal amma kuma siffar kusan dukkan siffar dan adam ne innal insana la yatgha an ra'ahu staghna saboda yana gani yana da wadata da Allah ku tambayi junanku ku kalli junanku nawa ne da Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama suka canja abokai, nawa ne da Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama suka canja gurin zama, nawa ne da Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama suka ganin sun fi ƙarfin abin da suke da akwai a baya. Bari an ba ku misalin da za ku fi ganewa. Nawa ne a cikinku suka yi adashe ta ɗauki naira miliyan ɗaya, ta ga cewa ba ta fi ƙarfin fentin ɗakinta ba. ba ta fi ƙarfin tsohon gadonta ba, ba ta fi ƙarfin tsaffin kujerunta ba, ba ta fi tsaffin kaza ba, saboda tana jin kunya kar ƙawayenta su zo su rena ta. Saboda haka za ta sake kujeru, za ta sake gado, za ta sake kaza. Shi ne abin da Allah yake nufi, innal insana la yatgha an ra'ahu staghna. Idan kun je gidan biki, an ce kuna raba guraren zama. Matan masu kuɗi da mulki gurinsu daban. ma'aikatan gwamnati masu kuɗi gurinsu daban, ya ku bayi gurinsu daban, wannan ba ta isa zo gurin wannan ba, wannan izzar da kuke ji shi ne abin da Allah ke faɗa, innal insana la yatgha an ra'ahu staghna sai ce inna ila rabbika ruja amma dai ku sani makoma zuwa ga ubangijin ku duk abin da dan adam ya tara duk girman kai da dagawa wallahi zero za mu dauke shi mai da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki da a ƙasar inyamurai kike ko ƙasar arnada da dama-dama in kin mutu yawan kuɗinki yawan akwatinki yawan kuɗinki tsadar akwatinki da tsadar giyar da za a sha da tsadar abincin da za a ci da tsadar kaɗe-kaɗen da za a yi da tsadar makaɗan da za a ɗauka a kai ki wannan yana nuna bambancin kuɗi a wajen jana'izarsu mu ta mu iri ɗaya ce kuma dama mu ga da akwatin ma ba a kaiwa ɗaya ce a masallaci amma ya ta ɗauki mutum dubu wallahi wata makamar ta dauki damu dubu don aka dauka za a dora ki aka girmi rimi rimi ana canji da gudu gudu da sauri sauri akai a jefa ki a dauko makara a da aje tana jiran wani saiwa kuma in aka sake kai aka aje ta tana masallaci tana saiwa ba wata akwata za abin da ki da ki likafanin mu yana nan fari ne kawai a sa miki in ma an miki na al'ada shine a ce akwai riga akwai zane akwai wane ne akwai wane ne bai wuce kala bakwai ba in gwana mu za a yi dai sunna guda uku ne kawai a sa miki wani a rufe wani a sa wani a rufe tsakiyar shi kenan an gama daga wannan babu abin da za a ƙara miki tarin dukiyar yana ina kin barwa magada ina Allah ya ce inna ila rabbika ruj'a lalle makoma ƙarshe yana koma ne zuwa ga ubangijinka na'am أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى Allah madaukakin sarki yace ka bani labari allazi yanha wanda ke hana ko yake hani Abu Jahal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sallah a farkon musulunci a Ka'aba sai yake cewa wai yanzu kuna zaune wannan yaron ya zo gaban ku yake durkusa kohinsa a ƙasa yana sallah yace na rantsa da Allah idan ya ƙara zuwa Ka'aba lokacin maka arna suke da ƙarfi akan ta suke da iko sai ta in ya ƙara zuwa ya ɗora kansa a nan ya ce ni kuma wallahi na taka kan shi sai Allah maɗaukakin sarki ya masa wa'azi ya ce ara aitan ladhi yanha ya ce ba ni labarin wanda ke hana abdan idza salla bawa a lokacin da ke sallah zuwa ga ubangiji idan kin hana bawa yayi sallah kin hana yayi bati ne ga Allah maɗaukakin sarki me kike tsammani tsakaninki da ubangijin da yace inna ila rabbika rujaa sai Allah ya masa ishara ka hana bawa na to na ji labari in kana da ƙarfi kana ga ƙarfin sa ƙarfin ka ya kai nawa sai masa nasiha mataki na biyu ara'aita أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى sai ce ara'aita me kake gani in kana alal huda shi wanda kake hanawa sallar idan akan shiriya yake akan addinin Allah yake ka hana shi yin addinin Allah me kake tsammani tsakanin kai da ubangijin yasa duk wanda zai fada kare fada da addinin Allah madaukakin sarki aw amara bittaqwa ya kake gani shi wanda ka takuran wanka hana idan umarni yake da bin umarni da bin Allah madaukakin sarki aw amara bittaqwa amara bi taqwa wannan tana nufi din mai wa'azi din mai kira zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki ba a hana shi ba a hana ibada ba a hana kira, kira zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki wanda yace zai yi fada akan bauta ma Allah ko zai yi fada akan a kira zuwa ga addini ayi umarni zuwa ga taqwa wannan mutumin Allah baya bari yake kyawun karshe
أرأيت إن كذب وتولى mataki na ƙarshe Allah ce shi wannan da ke hana bawa na yin sallah ya yake tsammani din in ya ƙaryata abin da nake gaya mashi wata walla ya juya baya yana tsammani zai fita lafiya a wajen Allah madaukakin sarki
ألم يعلم بأن الله يرى alam bai sani ba alam ya alam bai sani ba bi anna Allah yara cewa tabbas Allah yana ganin duk abin da ke faruwa wanda zai takura masu addini ya hana su yin wa'azi ya hana abauta ma Allah madaukakin sarki wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha waye fi zalunci to shi wannan mai zaluncin baya tsammani Allah madaukakin sarki yana ganin shi
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية Allah ya ce kalla ya ce tabbas nan za ta iya zuwa da ma'anar tabbas la illam yantahi in bai hadu ba shine annahayu hani ko la illam yantahi in shi bai hadu ba bai fasa ne yadda ya dauko ba ta taka kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace hashahu kuma yadda yace zai hana abota ma Allah Allah yace la nasfa'an bin nasiya kalmar nasiya malamin ce nasiya da Hausa ina ba Hausa ana ni ban san ya zamu kira nasiya ba da Hausa Ita ce makwarkwada ake kira.
makwarkwada ba Hausa yana cewa makwarkwada amma me kun kwarkwada mata menene makwarkwada eh yanzu muka faɗi na malama tana nuna maɗiga ita ce makwarkwada to za a kama madiga na in aka taba ta duk jikin da jikin mutum sai ya dauka to idan zan kama madigar ya zan kama madigar na bature yana cewa yana da kalmar nasiya amma bahaushe bai da ita keya ba keya bace ba madiga dama da mata faɗi madiga menene forelock da turanci forelock f o r e l o c k me kenan madiga ita ce forelock din hayo na ai kun mai da mu baya muna gaba kun dawo baya yanzu in aka ce madiga aka ce keya ai gaba ce ta dawo baya abin da yasa kalmar nake ga kamar za ta yi wahala a wajen bahaushe Bahaushe yana daga cikin ƙabilan da suka fi kowa ƙarancin gashi a duniya. Duk ƙabilun da suke da gashi da matuƙar yawa, akwai lokacin da gashi zai zuba gaba gefe, ya zuba baya, ya zubo gaba. Haka ne? Wannan gashin da yake zubowa gaba, wani shi ne ake kira annasiya. Gashin da yake zubo gaba, shi ne ake kira annasiya. Wata ƙilin ba ku misali, wace ce take kallon raskilin? idan ana rastilin na mata wani lokacin zaki ga an kama gahin wata da wannan gahin ana wujijjiga ta saboda mai gahin yana da yawa zai iya kamuwa to Allah sai ya bada irin wannan misalin da masu gahi za su kama amma mu dai ina kallon dai ban san ba ko a bangaren mata ban ga wanda za a kama gohinsa ba a samu gahin da za a kama a iya rikewa amma a wajen balarabe da mutanen asiya suna da yawan gashin da za a iya kamawa a rike sai Allah ya ce la illam yantahi in bai kwabu ba bai hannu ba bai ji wannan wa'azin da nayi mashi ba la nasfa'an bin nasiya ibnu kasir sai mata fassara yace ai la nasimanna hasawadan yawmal qiyama wannan gashin na gaban shi ko ko ya fassara ta shi da goshinsa yace sai mun mai tambari da alama a ranar gobe alkiyama wannan shine mai fada da addinin Allah madaukakin sarki wani malamin kuma sai yace la nasfa an bin nasiya ai la na'khuzanna bi nasiyatihi tajurrul malaika yace za mu kama wannan gashin na gaban kanshi in aka kama gashin to mala'iku ne za su ke fusgar gashin suna jansa a ranar gobe alkiyama tajurrul malaika bi nasiyatihi fatulqihi fi nari ta wurga wutar jahannama Muhammad ke fassara cewa yuqalu safatu bi shay'i la nasfa anko sai ce to balarabe kan ce safatu bi shay'i idza qabadta alayhi wajabtahu jabzan shadida balarabe kan ce safa'a bi kaza idan ka kama wannan abin ka fizge fizga mai karfi ita ce ake kiran kalmar safu a larabci la nasfa an bin nasiya kenan za mu jijjiga ni da wannan gashin na gaban goshinsa haka Allah yawa Abu Jahal wannan alƙawari din in dai baka hanu ba kan abin da zaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lalle mu kuma za mu jijjiga wannan gashin na gaban kanshi sai Allah ce nasiya ناصية كاذبة خاطئة Allah ya ce nasiyatin wannan gashin na gaban kanshi kadhiba makaryaciya ce khati'a mai kuskure to ita kuma abin da Allah ya sa ya kira ta nasiya balarabe yakan kirawo mutum da sunan nasiya yace nasiyatin mubaraka ko nasiyatin mazmuma kamar da ake kiran wani bangaren dan adam da matsayin dan adam din to idan ana so a wulakanta sai a ce wani ai nasiyatin mubaraka mutum ne mai albarka amma tare da cewa nasiya tana nufin wannan gashin na gaban kai idan kuma ana so a wulakanta sai a ce nasiyatin mazmuma ko nasiyatin muhada wannan mutum ne wulakantacce kaskantacce sai Allah ya ce nasiya nasiyatin shi Abu Jahal mutum ne kadibatin makaryaci khati'a wanda yake mai kuskure
فليدع ناديه سندع الزبانية Allah ce faliya da unadiya ya kira duk wanda zai kira ko faliya da unadiya ya kirayi dabar tashi lokacin da yace zai hana Abu Bakar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sallah sai ya ce kuma ni ne fanan na fi kowa yawan jama'a ya fi kowa wanda muke hira da su ɗan fada ya ce wallahi zan kira mutane na mu je mu masa ruwan su duwatsu mu dudduke shi sai Allah ya ce faliya da unadiya ya kirawo to ƴan majalisar tasa ya kirawo ƴan dabar tasa su taho zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mu kuma daidai lokacin sana da uzzabaniya mu kuma za mu kirayi mala'ikunmu waɗanda ake kiransu azzabaniya wasu nau'in mala'iku ne na Allah maɗaukakin sarki da ake kiransu azzabaniya to in dai ya kirawo su za su kira zabaniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace yace na rantse da Allah lokacin da yace zai taka kaina idan ina sallah yace wallahi da ya taho da mala'iku ne za su ciccira shi gaba da gaba da yace kuma da ya kirawo mutanensu su fito yace na rantsa da Allah da kun ga mala'iku kwarara a titunan Makka shine abin da Allah ke nufi da fal yada unadiya sanada uzzabaniya to kowa gare ka idan Allah ya sako mala'iku ya za a ci nasara a gaban ubangiji ba a cin nasara akan sojojin Allah madaukakin sarki fal yada unadiya sanada uzzabaniya كلا لا تطعه واسجد واقترب Allah ce kalla ko kaɗan ya Muhammad la tuti'hu kar ka saurare shi kada ka mai biyayya duk wanda ke barazanar hana ka addini duk wanda ke barazanar hana ka yin da'awa la tuti'hu kar ka saurare shi wasjud ka ci gaba da ibada zuwa ga ubangijinka Allah sai ya kirayi sallah a nan gurin da sujada wasjud ay fasalli li rabbik ka yi sujada zuwa ga Ubangijinka, ka ibada zuwa ga Ubangijinka. Saboda a cikin ayyukan sallah wanda ya fi kowanne daraja da martaba ita ce sujada. Shi yasa Allah ya zaɓi sujada ya ce ba inda bawa ke kusanta ta mu yi dab da dab da shi. Ko da raɗa ya yi sai na ji shi. Barazana shi Allah duk yadda aka yi magana yana jin ta abin da nake nufi inda alaƙa ce ta ɗan adam da ɗan adam. To ko raɗa aka yi kusancin ya kai da sai an ji. Kai ko nihi aka yi a zuci sai an ji ya ce to lokacin da bawa ke cikin sujada sai ya zaɓi wannan sujada ya abbarta ibada da ita kamar da muka ambaci a can nasiya aka ce ana nufin mutum da ita ai nasiya wani bangare ne dan adam aka ce ana iya nufin mutum da shi to ita ma sallah aka iya ambatan sujada ana nufin sallah din sai Allah ya ce wasjud kai ibada ga ubangijinka wa qatarib ka nemi kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan shine ƙarshen suratul alaq abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki amfane mu da shi inda akwai kurakurai muna fata Allah ya nuna mana mu gyara mai mai aiki da abin da ya dace na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum Allah ya saka malam da alkhairi da arama Allah kuma ya mai da dukkanin wanda suka halarci wannan karatu lafiya da Amin.
gida lafiya tambayar ta ta farko ta ce ita ce malam ya halatta lokacin da ake yin tahajjud mace ko namiji ya dinga buɗe qur'ani yana ganin inda limami yake karantawa wato yake buɗe qur'anin yana bibiyar abin da liman yake karantawa na'am malamai da yawa sun ce gaskiya baya halatta lokacin da ake tahajjudi wani ya buɗe alkur'ani yake sauraro saboda abin da ake da bukata shine lokacin da ake sallah ana so mutum ya zamanto inda zai sujada nan yake kallo lokacin da mutum ya mai da kallonsa kan alkur'ani ya karya sunna cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka an dauke hankalin shi daga kallon gurin sujada ya da gurin musafin shi sannan ana so ya zamanto tafakkuri ne ake a cikin alkur'ani abinda liman ke karantawa shi zuciyarki take tunani akan shi tana hararo miki girman Allah da wa'azi da yake da hali da yake yi. wannan shine abin da ake so a lokacin karatu lokacin da kika dora kanki ke kuma akan musafi so kike ki gani daidai ke karanta ko ba daidai ba ya tsallake ko bai tsallake ba ya canja wasali ko bai canja wasali ba muna tare ko ba ma tare galibi abin da dama ya duba qur'ani yake dubawa kenan abin da ya fi dacewa idan ana sallah mutum ya yi ƙoƙari ya kasa tunanin shi a abin da limami yake karanta ba kallon musafi ba ne fi dacewa. Face idan masallacin in liman ya yi kuskure ba za a samu wanda zai iya gano kuskuren ba ba za a samu wanda zai iya gyarawa ba wataƙil mutum ɗaya ko biyu a babin larura sai su ɗauki alƙur'ani don a zamanto an tare karatun sallar an yi shi daidai yadda Allah maɗaukakin sarki ke bukata wallahu ta'ala a'lam tambayar ta ta biyu kuma ta ce ya halatta mai azumi ya saka kwalli dan wasu sukan ce idan mutum mai mai azumi ya sa kwalli kuma yayi kaki to azumin sa ya kare in bai yi kakin ba fa an ce mai azumi idan ya sa kwalle ya yi kaki azuminsa ya kare to in bai kakin ba fa azumin yana nan kaga kenan yanzu abin da za a ce na kare azumi kaki ne kenan ba kwalle ba sa kwalle baya kare azumi da haka mai azumi in dai ba mai yin takaba ba ce tana da damar da za ta sa kwalli a idanunta wannan da asuba ne ko da rana ne ko da yamma ne ko da daddare babu abin da ya hana mai azumi ta sa kwalli wallahu ta'ala alam Allah ya sa mu dace to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin hamdalah
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنه ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله